أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب التفريغ wannan babi ne na ilimin sarfu wanda ibn malik ya cike alfiyarsa da shi daga baitocin wannan littafi har zuwa nan duk na karantar da ilimin nahawu ne duk da cikin abubuwan da ya gabata akwai su isul fa'il su isul mafuwa su sifa mushbiha su isul tabbir wannan su ma suka shigowa mabahisin ilimin sarfu a sarfu shine ilmin da zai karantar da kai canjin ko juyuwan kalma da ya zuwa misalai da yawa wanda waɗannan misalai akan ɗauko su ne a cikin mustari a ce daraba a ce idribu a ce idris a ce daribun a ce madrubun a ce darbatan a ce dribatan wanda ko wanda misali yana ɗauke da ma'ana wanda ka'ida ce ta ilimin sarf da zaran kaga kalmomi guda biyu zuwa sama lafazinsu ko wazaninsu ya bambanta da ziyada ko da nuksani to ka sani ma'anansu ma ya bambanta shi ne ya ce harfin wa shibuhu min sarfi bari wa ma siwahu ma bi tasrifin hari ya ce harafi da duk abin da ya kama da harafi fi'ili ne wanda yake jamidi ko ismi ne gairu mutamakin bari ai bari umina sarfi ya kubushi ilimin sarfi ko ya yi nesa da ilimin sarfi sarfi baya shigansa baya daga cikin mabahisin ilimin sarfi wa ma siwahu ma wannan su biyun nan kuma bi tasrifin hari ai hari hariyun bi tasrifin haqiqun wa jadirun da ya shiga cikin ilimin sar wannan nan ya ma bayanin abubuwan da ke shiga ilimin sar da kuma abin da baya shiga ciki وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير yace babu wata kalima da take kasa da sulasi ita ce wacce take dauke da harufa guda uku yura da za a gani kabila tasrihin wanda yana karban ilmin tasrif yana shiga ilmin tasrihi siwa ma wira sai dai abin da aka canja shi ma'ana idan ka ga bai kai uku ba kuma yana shiga ilimin sarf to an canja shi ne akwai wani harafinsa wanda aka cire kamar idan ka ce damun ko ka ce akun ko ka ce ko ka ce abun to harufa biyu ne a zahiri ko kace yadun to amma kasancewar asali harufa uku suke da shi to yakan iya shiga ilimin sarf ya kasance an musu tasmiya an musu jami'i zaka ce akhawani abawani zaka ce akhawatun zaka ce haka nan ko ubayyu tasgiri ko jami'i sarfu zai shige shi haka nan fi'ili idan kaga yana dauke da harufa guda biyu bai kai uku ba to akwai wanda aka ce ne kaman ka ce it filul amri min wa'ada an cire wa haka nan idan ka ce fi filul amri min wafa wannan kuma an cire ya da wau harufa biyu ma'ana da zarar kaga kalima ismi ko fi'ili bai kai harufa guda uku ba sarfu baya shigan ta sai dai idan asali harufan uku ne aka cire daya ya zamo biyu ko aka cire biyu daya ya rage cire biyu a rage daya to wannan a fi'ili ne kadai ake samun sa ba a samun sa a ismi za a iya shirya harafi daya kaman damun kaman akun kaman abun kaman yadu amma fi'ili za cire harafi daya za iya kuma za cire kuma za iya kuma cire harafi biyu cire harafi daya shine cire harafi daya shine kaman kace aitis fil amri daga wa'ada ko ka ce irmi ka cire yawon harafi daya ilil amri daga rama ko idan ka ce ya'idu fil mudari daga wa'ada wanda an cire wanda an cire harafi harafi daya shine wautan wa'ada to shi yake nufi da walai sa'adina min sulasiyin yura kabila tasirifin siwa makunira in dai ba canjawa aka yi ba to dole ne ismi ko fi'ili ya zamanto sulasi ba zai zamanto kasa da sulasi ba ba zai zama kasa da sulasi ومنتهت من خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبع نادا yace ƙarshen ismi adadin ismi hamsin harufa ne guda guda guda biyar harufa guda biyar shi ne ƙarshen ismi wanda yake mujarradi ismi da mujarradi ne idan ka ce safarjal da wannan safarjal dinnan yana dauke da harufa biyar waɗannan harufa guda biyar dukansu duka waɗannan harufa guda biyar usuli ne ba za'ida ce shi ne iyakar abin da za ka iya samu ismi mujarrabi sai ismi mujarrabi ruba'i kaman Ja'far sai ismi mujarrabi sulasi kaman Zaidun ko Kirdun ko Farasun cikin wanda zamu zo mu bayani akan su yana ismi mujarrabi akwai sulasi akwai ruba'i karshe kuma akwai kumasi wanda yake da harufa guda biyar wa in yuzad fihi idan kuma aka kara ismi ya zamanto aka kara shi ya zamanto ismi ne mazid fama sab'an ada ai fama ada sab'an ai fama tajawaza sab'an ba zai wuce harufa guda bakwai ba ma'ana baka da wani ismi mazidi wanda aka kara masa harufa wanda ya wuce mai harufa guda bakwai kamar idan ka ce istikhrajun ismi ne saboda masdari masdari ma ismi ne to zaka ga yana da harufa guda bakwai ne baya wuce harufa guda bakwai shi kuma mujarradi baya wuce harufa guda biyar sulasi ruba'i kumasi sai tsaya mujarradi in kuma mazidi ne to baya wuce bakwai akwai ismi kumasi mazidi akwai ismi ruba'i mazid akwai sudasi ismi mazid a ismi ruba'i mazid kama ahmad ko yazid ko taghlib ismi kuma a kumasi mazid kaman ka ce ijtima ijtima ijtima ko ka ce ko ka ce tajammu wayannan gaba daya su dafi ne su ba'i kuma ka ce kaman istikhraj saboda haka mujarradi sulasi ruba'i kumasi sannan kuma mazid kuma ruba'i kumasi sudasi suba'i su ne kala hudu wa ghaira akhiri sulasifta wa ghaira akhiri sulasifta wa dum waqfir wa zid taskina sanihi ta'un a nan yana sai ya kawo ma ismi sulasi da auzaninsa guda goma sha biyu yadda za ka cire waɗannan auzani guda goma sha biyu ya kawo ma ka'ida duk ya tara su a cikin baiti ɗaya wa gaira akhiri sulasi wani ƙarshen ismi sulasi wani ƙarshen san shi ne farkonsa da harafinsa na biyu kowanne ifta wa zumma wafir ka ba wa farkon fataha ka ba wa farkon damma ka ba wa farkon kasara sannan ka dawo ka ba wa harafi na biyu fataha harafi na biyu damma harafi na biyu kasara sannan kuma wazi taskina sani sannan kuma ka kara kowanne daga cikinsu mai damma mai fata mai kasara harafinsa na biyu ka ba shi sukuni ta zai zo ya baka wazani guda goma sha biyu ta ce wannan goma sha biyu ta cikin za ka buga uku so hudu ne 3 plus 4 3 plus 4 shi ne zai baka 12 kenan ta wannan shi ne ta inda za ka samu waɗannan wazani guda goma sha biyu misalansu shi ne wanda farkon safata na biyun safata faras wanda farkon safata na biyun sadamma abud wanda farkon safata na biyun sa kasara kabit wanda farkon safata na biyun sa sukun fal wannan kana da nau'i guda hudu kenan wanda farkon sadamma na biyun safata furat wanda farkonsa damma na biyunsa damma unuk wanda farkonsa damma na biyunsa kasara du'il wanda farkonsa damma na biyunsa sukun kuful nan ma ka samu guda hudu kenan wanda farkonsa kasara na biyunsa fata inas wanda farkonsa kasara na biyunsa damma hibuk a kaulin waɗanda suke cewa akwai shi sannan wanda farkonsa kasara na biyinsa na biyinsa a kasara shi ne ibil ibil ibil sannan wanda farkonsa kasara na biyinsa na biyinsa kun ilm ko ka ce kirtun kirtun to wayannan uku uku guda a furfudu so uku shine zai zai baka goma sha biyu to zai zo ma bayani a cikin wannan goma sha biyun akwai wazani guda biyu ɗayan ba a aiki da shi babu shi ɗayan kuma kaɗan ne akwai amma amma kaɗan ne shi ne ce wa fi'ulun uhumila wal asriyatin bi qasdihim taqsisa fi fi'ilin bi fu'il a cikin wayannan wazani guda goma sha biyu ka lura gunda muka yi magana kan damma ya ce fi'ulun isini mai wazanin fi'ulun uhumila ba a aiki da shi wannan ra'ayin ibn malik wanda bai tabbatar da ingancin hibuk ba akwai inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa was sama'i zati hubuk hubuk dinnan ya zo ne da wazanin unuk a kaulin jamhur wasu suka ce yana da luga yana da wani wajihi wanda za ka iya ce wa hebuk bi kasril fa'i wa dammil ayn wa dammil ayn wa dammil ayn a wayanda suka ce ana cewa hibuk ana cewa hibuk to shine wazanin fi ulun hibukun kenan hibukun to shi yace uhumila wannan ba a aiki da shi abubuwan da suka ce ana aiki da shi shi ne hebuk hebuk hebuk wal'aksu ya fil akasin fi'ul din shi ne damman ka dawo da ita sa kasaran ka dawo da ita ainihin ya zama fu'il fu'il wannan shi kuma kaɗan ne akwai amma amma ba shi da yawa kaman du'il kaman du'il me yasa ya zama kadan yace ne kasbihim takhsisa fi'lin bi fu'il saboda suna suna nufin su keɓanta fi'ili da wannan wazani fu'il din fi'ili fi'ilul madi sulasi mabniun lil majhul kaman kace futiha kace nusira kace duriba irin wayannan to an keɓanta fi'il ne da wannan wazani shi yasa ya zamanto kaɗan amma akwai a ra'ayinsa kuma fi'ulun shi kuma babu ba a amfani da shi wannan a dangane da wazani goma sha biyu na isini wanda ɗayan ba aiki da shi a ra'ayinsa sannan ɗayan kuma akwai amma kaɗan ne kamar du'i sannan su goma su ne wanda suke yawo ana aiki da su kamar da muka kawo a cikin misalai ya gama da ismi sai kuma fi'ili wafta wa dumma waqfir thaniya min fi'ilin sulasiyin wa zidnaha wa dumin fi'ili sulasi yace farkon sa harafin sa na biyu kai mishi fata kai mishi damma kai mishi kasara kamar ya kamar ya ce wafta waftar saniya wa dumma saniya waqfir saniya filai guda uku suna tanazu'i a mafulun bihi sai yayi bayani a saniya din min fi'ilin sulafiyin a fi'ilin sulafiyi zai zo ya baka kenan zai zo ya baka fa'ala zai baka fa'ula zai baka fa'ila harafi na farko din kowannen su yana da fata harafi na biyu ne akwai mai fata akwai mai damma akwai mai kasara in ka ce fataha akwai fataha wazani fa'ala fa'ala din kala kala uku ne sannan kuma akwai wazanin fa'ula akwai wazanin fa'ila shi ne ce wazid na hawa domin sai ka ƙara misali kamar ka ce domin shi ne fu'il ɗin da ya faɗa a baya wanda ya ce likasu da yin taksisa fi'ilin da fu'il ɗin in ka ce domin wazaninsa fu'il yana kana da auzani guda hudu a fi'ili su zafi akwai fa'ala akwai fa'ula akwai fa'ila wayannan dukkan su mabniyun lil ma'lumi ne sannan akwai fu'ila wannan shi kuma mabniyun lil majhul ne wanda yana zuwa a kowanne daga cikin guda uku fa'ala zai zama fu'ila fa'ula zai zama fu'ila fa'ila zai zama fu'ila saboda shi mabniyun ne lil majhul shi fa'ala din kala kala ne akwai fa'ala ya fa'alu ainun din yana da fata madi yana da fata a mudari kamar ka ce fataha yaftahu ko manaha yamnahu akwai fa'ala yaf'ulu ainu din amadi yana da fata amdari yana da damma kamar nasara yansuru ko nafaka yanfuku akwai dakhala yadkhulu sannan kuma akwai fa'ala yaf'ilu wanda ainu din da amadi yana da fata amdari yana da kasara kaman daraba ya diribu daraba ya diribu wannan kenan kala uku aka samu daga fa'ala mai fataha sannan kuma fu'ila kuma kala ɗaya ne fa'ula kala ɗaya ne kawai ainunsa da damma a mabi a mudari ma da damma za ka ce hasuna ya sunu ko da kuma ya dukumu jamula ya jumulu sannan kuma fa'ila ta kasir da aini shi kuma kala biyu ne akwai fa'ila ya fa'adu wanda a mazi ainihin ɗin yana da kasara a mudari kuma yana da fata kamar fariha ya farahu alima ya alamu fahima ya fahamu sami'a ya sumawu akwai wannan sannan akwai fa'ila wanda a mazi yana da kasara a mudari ma yana da kasara kamar hasiba ya hasibu hasiba ya hasibu ko irin su waliya yali waliya yali wanda asalinsa waliya yawuliyu yawuliyu to wannan din ba su da yawa wanda ibnu mali alamiyatul af'al ya kawo su adadin fi'ili wanda za ka iya haddace su bai wuce ko su tara ba kawai su ne suke zuwa a wannan bari zai zo maka fa'ila fa'ila ya fi'ilu au zai zo maka da wajihi biyu zai zo maka fa'ila ya fi'ilu zai zo fa'ila ya fa'alu kamar hasiba ya hasabu hasiba ya hasibu yadda aka karanta kira guda biyu a ya hasibu insanu a ya hasibu insanu yadda muke karanta ko a ya hasabu insanu yadda hafi ke karantawa saboda yana da wajihi biyu a sarfu wannan zai nuna ma kenan akwai fa'ala kala uku akwai fa'ula kala ɗaya akwai fa'ila kala biyu in ka da zai baka guda shida wannan su suke kira al'abuwa sitta din wanda ba zai yi ka yi larabci ba tare da ka san al'abuwa sitta ba kowanne fi'ili mazi da mudari ka san yadda ake furta yadda ake furtawa in misali ba zai yi ka ce daraba ya zarabu ba daraba ya zarabu baya bajin wannan ko da kala ya da khalu ya da khalu sai dai ka ce ya da kulu ko sama'a ya sumaru sai dai ka ce sami'a ya sumaru ko fahama ya famu sai dai fahima ya famu dole fi'ili amma binsa da muzari ka san a wani babi yake cikin waɗannan al'abuwa bu sita to shi ne al'abuwa bu sita ne ya dunkule masu duka a baiti daya وفتى وضم وافتر ثانية من فعل ثلاثي وزد نهر وضمن ضمن دين شيء فعل فعل الماضي مبني للمجهول wanda muka ce a kowanne daga cikin wancan guda uku kowanne yana zuwa da wannan wazani wa muntaha arba'un in jurrida wa in zarfi fama sittan ada yace shi karshen fi'ili ka samu fi'ili mai harufa guda hudu ruba'i in jurrida in ya zamanto mujarradi mujarradi shine waɗannan harufan guda hudun gaba ɗaya ba za'ida a ciki harufa ne usuli kamar ka ce daharaja harufa guda hudu ne qahqara harufa guda hudu ne suma harjama harufa guda hudu wayannan harufa guda hudun duka ba za'ida a ciki to shi ne ƙarshen fi'ili kenan in ya zamanto mujarradi ba harafi za'i da ashi kenan amma irin su kafkafa su kafkaba su as'asa su lamlama zai zo yi magana a kai wanda wasu suka ce duk waɗannan harufan usuli ne wasu kuma suka ce a'a ɗaya daga cikin su za'ida ne wanda suka ce ɗayan za'ida ne suka yi sabani wanne ne za'ida na ciki kamar da zai zo yi bayani akan wannan shine wa muntahahu arba'un in jurrida wa in zarfihi idan aka kara fi'ili sulasi ya zamo mazid aka kara musu harufa a ciki fama sitan ada ai fama ada sitan ai fama tajawaza sitan ba zai wuce fi'ili mai dauke da harufa guda shida ba misali idan ka ce kharaja sulasi ne harufa uku ne da shi kha'un da ra'un da shi idan ka ce akhraja ya zama hudu rubai idan ka ce takarraja ya zama biyar in ka ce istakharaja ya zama shida to sai ya tsaya a nan kawai ba zai taɓa yiwa fi'ili a same shi da harafi fiye da shida ba in ya zama mazidi haka idan ka ce hasuna sulafi ne shi ne asali duk harufa guda ukun asali ne ba zaida in ka ce ahsana alif tun farkon zaida ne ya zama mai ruba'i in ka ce tahassana ya zama kumafi ta dinnan na farkon da silun da ka sa wa shadda ya zama kumafi in ka ce istahsana ka kara hamza da silun da tawun a farko ya zama sudafi to shi kuma ba zai wuce wannan ba ya tsaya kenan to shi ne wa in yuzad fihi fama sittan adai fama tajawaza sittan لاسم مجرد رباء فعلل وفئل لن وفئل لن وفؤل لن وما فعل فؤل لن وإن على فما فعل فما فعل للحوا فعل لله كذا فعل لن وفئل لن وما غاير بالزيد أو النفس انتمع أنا لكي ياما مغانا أكوي ياما بياني اسمي مجردي wazani guda goma sha biyu ba ismi mujarrad sulasi sulasi mujarrad ha wazani goma sha biyu ɗayan muhimmal ɗayan kuma kalil kaɗan ba to anan yana so ya kawo ma ismi mujarradi suna zuwa a wazani nawa ne shine ya kawo ma suna zuwa zaka ga suna zuwa a wazani guda shida ne in isim ne mujarradi ba zai wuce waɗannan wazani guda guda shida ba na farko fa'aladun fa'aladun ismi wanda ya zo da ismi mujarradi wanda ya zo da wazani fa'alal kaman sa'ala sa'ala sunan dila ba to harufa guda hudu ne da shi kowanne harafi sahihi ne usuli ne sa'ala wazanin sa fa'alal fa'alal fi'ilalun kuma kaman kace dirhamun ismi ne mujarradi rubai wazanin sa fi'ilun kaman kace dirhamun kenan fi'alun kuma kaman kace fitahalu fitahalu ismi ne shi ma fitahalu wazanin sa fi'alun fu'ulalun kuma kaman kace tuhla tuhlabun tuhlabun shi ne abin da yake fitowa saman ruwa kainuwa wanda a sama ba shi da a karkashin ba shi da tushe shine wanda ake cewa dashen Allah din saman ruwa zaka ci danye sharaf ba shi da gindi a ƙasa a kashe a karkashin wannan shi ake cewa tuhulab to shine shine wazanin sa shine shine wazanin sa fu'lalu shine tuhulabun wayanna auzanin to su ne suke zuwa maka da wazanin mujarrad ismi mujarrad fa'alalun kaman sa'alakun fi'ilun kaman kace dirhamun a fi'ilalun kuma ka zo ka ce fi'ilalun kaman kace fih fitahalun fitahalun ko fita fi'ilalun kaman ka ce jirhamun misal jirhamun fi'ililun na farko fa'alalun kaman sa'alam na biyu fi'ililun kaman zibirij zibirijin zibirij sunan zaki ne shi ma fi'ilalun kuma kaman ka ce jirhamun jirhamun fu'ululun kuma ka ce fu'ululun kaman ka ce dumlujun dumlujun fi'allun kuma kaman kace fitahalun fu'ulalun kuma fu'ulalun kaman kace tuhulabun wayannan auzani ne guda shida da misalan su kowanne wazani ismi ne mujarradi kuma rubai ba za ka samu ismi mujarradi rubai wanda ya fita a wayannan auzani guda shida ba ma'ana ka haddace wayannan auzani guda shida to duk ismin da yake mujarradi ne ruba'i to baya wuce ɗaya daga cikin waɗannan auzani guda shida da ya ce fa in ala ɗin idan ya wuce harufa guda hudu mujarradin ya wuce ruba'i mujarradi ya zama kuma fi kenan fama fa'alla lil hawa fa'alla lillah shi kuma zai zo ma da wazanin fa'alla lil fa'alla lil fa'alla kaman safarjal safarjal ismi ne kumasi wanda yake mujarradi safarjal haka nan shaqahatab shaqahatab shi ma ismi ne mujarradi wanda yake kumasi fa'ala lila kuma kaman kace qahabalisun qahabalisun qahabalis wannan shi ma ismi ne kuma fi mujarrad yana daga cikin wazanin sa kaza fu'al kaza fu'allalun da ya fada fu'allal kuma kaman kace hubashun hubashun shi ma ismi ne kuma fi mujarrad hubashun sannan fi'al fi'al kaza fu'allalun wa fi'lallun fi lallun kuma kaman kirtabun kirtabun shi ma ismi ne mujarradi kuma wannan ka duba zaka ga auzani ne guda hudu wannan auzani guda hudu in dai ismi ne wanda yake mujarradi kuma bai isa ya fita a wannan auzani guda hudu ba kamar da ismi mujarradi rubai bai isa ya fita a wancan auzani guda shida ba in ka hada auzani guda goma kenan wanda shida na ismi mujarradi rubai hudu kuma ismi mujarradi wanda yake wanda yake kuma fi shine yace wa ma gayara in kaga ya canju a haka idan kaga ya canju daga waɗannan auzani shida na rubai mujarrad hudu na kuma fi mujarrad lizaidi zuwa ƙari awin nafsi ko zuwa tawaya in tama wannan ismin zai nasabtu ana idan kaga ismi humasi ne baya cikin wayannan wayannan auzani to akwai harafi zaida a ciki akwai harafi zaida a ciki haka idan kaga ismi ruba'i ne mujarradi rubai kaga ba shi da wazani a wayannan auzani to akwai wani harafi zaida a ciki ma'ana idan kaga ismi bai zo a waɗannan auzanin da ya ambata maka ba to akwai harfin zaid a ciki akwai kuma ko kuma akwai harfin harfin wanda yake naqis wanda aka cire ko ni harafi da aka cire kamar yadda zai zai ma bayani kamar hanzala alhanzala suna na sunan guna binda yake da dashi alhanzala in ka duba hanza hanza hanza hanzalu hanzalun harufa guda hudu ne to za ka suna cewa hazalatil ibnu sai su cire nunun din to cire nunun din a hazalatil ibnu ba hanzalatil ibnu ba dalili ne akan wannan nunun din zaida ne eh saboda haka ka dauki wannan kaida wa ma ghayara li zaidi aw naqsin tama eh duk abin da ya canju ya fita ya fita a wayannan auzani to a wannan abin ko zaidi zaid zaida ne aw ko kuma abin nan ko kuma ko kuma an cire wani harafi a ciki misali akwai adabit alabir za ka baya daga cikin abuzanin nan da muka karanta to alif din zahira ne albatun ne albatun ne kaga albatun din yana cikin wancan wazanin fa'alalun ne wazanin sakamin sa'alab to saboda hakan kaji sun ce alabir ba shi da wazani a wazanin da muka karanta to alif din za'ida ne in ka cire alif din zai baka albatun albatun yana da wazani a cikin auzani ruba'i shida da muka karanta shine wazanin ta'ala fa'alan kenan to ka rike wannan kaida yace sosai har ga idan kace muntaliqun ismi muntaliq haka ba shi da wazani a wurin auzani da muka karanta amma idan ka duba zaka ga mimun da nunu din zaida ne daga falq ne falq din yana da wazani a cikin auzani sulasi da muka karanta to haka za ka yi ta tafiya domin haka ne shi nahau idan bai haɗu da sarfu ba to kamar haniya ne ba magi a ba magi ko ba gishiri a ciki wal harfu in yalzam fa aslun wallazi la yalzamu za'idu mislu tatubi yace harafi in kana so ka sani a cikin ismi ne ko a cikin fi'ili ne asali ne ko za'ida ne to shi ga kaidar da ya baka in yalzam idan harafin ya zamanto duk tasrifin da za ka yi za ka samu wannan harafi to fa asul wani harafin asal ne duk tasrifin da za ka yi yanzu idan ka ce idiri yadiribu daraba zaribu midrabatun madurubun darbatan dirbatan a kowanne za ka samu daddun da ra'un da ba'un wannan shi zai nuna maka daddun da ra'un da ba'un nan usuli ne su ne asali saboda duk tasirifin da ka yi wannan harafin za ka same shi sannan kuma idan ka ga wani harafi a tasirifi harafi ne na asali ya za ya yi sukuɗi a tasirifi ba ka same shi ba ilali ne ya shiga cikin wannan tasirifin akwai ilal bil qalbi akwai ilal bil naqli akwai ilal bil ibdali akwai akwai ilal bil hazfi akwai ilal bil ziyadati ilal ilal kala kala daban-daban ne yanzu misali in kace ya'idu fil mudari ne ko to a usulinsa babu wau saboda a usulinsa wa'ada an cire wau din a mutari to duk da wau din asali ne a nan asali ba cire shi aka yi ba ilali ne aka yi yau'idu ne ala wazin yaf'ilu yau'idu ne shi yasa shi yasa in ka zo wazani za ka cire faɗin aka ce ma menene wazanin ya'idu sai ka ce ya'ilu saboda faɗin sahudin an cire asalinsa ya ilu ne yau idu to saboda haka idan ka ga asali harafi na asali a tasrifat ya yi sukudi ya zama babu ba sukudi ya ba ilali ne ya shiga ilalin nan za a iya cire shi kamar ya idun nan yau idu aka cire wau kamar irmi aka cire ya na ramayar ne aka cire hafizul amri irin wannan ko in kace fi filul amri min wafa an cire fadin kalimar an cire lamun din kalimar wannan ana ce ma ilali ne ba a cewa wai asal asal ne yayi sukuti asal din yana nan harafi na asalin yana nan ilali ne yake da cikin wannan kalima din wallazi la yalzamu za'idu yace harafin da kuma yace baya lazamta a kalimar to shi ne wannan za'is yanzu misali in kace iji tama'a ba akwai hamza da tawun ba to in kaga dama za ka ce jama'a in ka ce jama'a ina hamza ina tawun babu tunda hamza da tawun din ba a samun sa wani lokaci wani lokaci ana samun sa wannan zai nuna za'idi ne amma a iji tama'a din ai akwai jimun da nimun da aimun a jama'a ma akwai jimun da nimun da aimun wannan zai nuna ma jimin da mimun da ainihin usuli ne na asali ne hamza da ta'un da ke ba usuli ba ne a wasu tasirifi za ka yi iskafin su za ka cire su gaba daya shi ne ya ba misali misalu ta hatuzi misalin ta na ubutubiya ta ɗinsa da hamzansa duka za'ida ne saboda daga haza ya hazu ne in ka ce haza ya hadu to za ka ga hamzan babu sannan tadin babu duk sun yi sukudi saboda haka wannan hamza da kuma wannan tadin kowanne su zaida ne saboda menene saboda suna sukudi ba sa da zamta a tasrifi wannan ka'ida ce ta sanin usulin harufa a cikin kalma ko fi'ili ne ko ismi ne ka san wannan harafin na asali ne wannan harafin za'ida ne harafi na asali baya sukudi a duk tasarif sai dai ilali ya shiga harafi za'ida kuma yana sukudi da wannan zaka san zabibin fahimtar mazidat da kuma waɗanda suke mujarradat yace bidimni fi'il bidimni fi'ilin qabilil usul fi waznin wa za'idun bi lafzihi tufi yace in kana so kai wazan din kalima yace qabilil usula kai muqabalal harufa na asali din fa'un da ainun da lamun asalin bi dimni fi'ilin da harufan da kalimar fi'il ke dauke da su shine fa'un da ainun da lamun sai kai muqabalan usulin usulin harufa na kalima da wa'annan harufa guda uku qabil din filul amri ne shi yasa yace ma shi wazni a wazni wa za'idun bi lafzi yaktufi za'ida kuma ka ka kabi shi ko ka wadatu da shi da kawo shi a lafazinsa misali idan ka ce jama'a jimin din ka yi mukabalansa da fa ainun ɗin ka yi mukabalansa da ainun na fara sannan ainun mimun ɗin ka yi mukabalansa da ainun ainun ɗin ka yi mukabalansa lamun sai fa'ala sai zamo jama'a sai wazanin sai zamo fa'ala abin da yake da didin ne fi'ilin abin da fi'ilin yake dauke da shi fa'ul ainun lamun jama'a jimun fa'ul kalima mimun ainul kalima lamun kuma ainul kuma jimun fa'ul kalima mimun ainul kalima ainul kuma lamul kalima jama'a wazunuhu fa'ala kirdun wazaninsa fi'ilun kufulun wazaninsa fu'ulun saboda haka wasalin da yake cikin kaliman shine zai shigo nan wasalin yadda wasalin yake jere haka shi ma yake jere to shine bidin fi'ilin qabilil usula fi wazni wa za'idun in kuma za'ida yazo a wazani bi lafzihi tufi uktufi bi lafzi ka kawo harfu za'ida na cikin kalmar a wazanin da lafazin sa misali ahsana sai ka ce as'ala wazanin sa ha'un da sinun da lamun din ka ba su fa'un da ainun da lamun saboda usuli ne sannan hamdan ahasanan a wazanin ka kawo hamda fi ma da lafazinsa haka in ka ce ta hassana in ka ce ta hassana ta fa'ala ta ɗin farkon a wazanin ka kawo ta haka in ka ce ijita ijita ma'a za ka ce ifta'ala hamza ɗin ijita ma'a za'ida ta ɗin za'ida sai ka kawo su kuma hamza da ta ifta'ala shi ne inda ya hada shi za'ida ne a cikin wazan din ka kawo shi a lafazin da ya zo a cikin wannan ya zo a cikin wannan kalima din ya zo a cikin wannan kalima wa za'ifin lama idza asulul baki kara'i ja'farin wa qasi fustuki yace ka maimaita ka yi muza'afa ka ninka damun din ta zaman to biyu idza aslun baki idan wani harafi ne asali wanda ba zaida bane ya rage bai samu bai samu gurbi a wazani ba misali idan ka ce misali in ka ce kalbun ba wazanin sa fa'alun ba kaga ya dauki fa'un da ainun da lamun ba in ka ce ja'afaru ja'afaru zaka ga harufa guda hudu ne sannan shi kuma fa'alun ɗin fa'un da ainun da za mu ta harufa uku ne kana so da harufa uku ka kawo wazanin abin da yake da harufa uku to lamun ɗin na ƙarshe sai ka mai mutane ja'afaru ka yi wazanin sa fa'alalu fa'alalu in kuma mai harufa guda a biyar ne ma lamun ɗin sai zama uku kawai misali safar jalun fa'allalun wazaninsa in ka ce fa'allalun lamudin guda uku ne to kaga harufa ukun na farkon ka ba su fa'un da ainun da lamun na asali harufa biyu na ƙarshen ka maimaita lamso biyu to shine wa za'idun ya ce shi ne kara'i ja'afarin kamar raɗin ja'afar kaga ya ƙaru wa fa'i fustuki kamar fa'un ɗin fustuk kaga ya karu akan harufa guda uku ja'far ja'far sai ka ce fa'alal wazaninsa ka kara nan fustukun kuma sai ka ce fu'ululun fustukun fu'ulumun cikin auzanin ruba'i guda shida da muka karanta a baya wa in yaku za'idu bi'ifa asli faj'al lahu fil wazni magil asli wannan kaida muhimmiya ce yace idan wannan harafi za'ida din an ninka wani harafi ne na asali harafi ne na asali akan ninka shi sau biyu to faj'al lahu fil wazni ka sanya ni cikin wazani malil asali abin da ka ba wa asali misali kamar hasana ka ganin ka ce hasuna hasuna ba wazanin sa fa'ula ba sinun din ai ainun ne amma idan ka ce hasana fa ka maimaita sinun so biyu ta hanyar sa mishi shadda to saboda haka a wazanin ainun din zaka sa wa shadda kawai sai ka ce wazanin fa'a wazanin hasana fa'ala wazanin kharraja shi ma shi ma fa'ala wazanin tahassana tafa'ala sai ka maimaita ainun din kamar yadda aka maimaita sinun din ko aka maimaita ra'un din a kharraja da takharraja shine faji Allahu fil wazni ma lil asli anan bai kawo ma wasu kawain na auzanin ba saboda wadihi ne daga cikin ka'idodin wazani idan ka cire harafi idan ka cire harafi a cikin kalima a wazanin zaka zo ka cire wannan harafi misalin aka zo aka ce ma menene wazanin ya'idu sai ka ce ya'ilu saboda an cire wau asali yau ido wau din da aka cire yana mukabala da fa a wazanin sai ka cire fatan kai ma idan aka ce ma menene wazanin abin aka zo aka ce ma menene wazanin abin nan lam yafi lam yafi yafi din nan me wazanin sa sai ka ce lam ya'i ya'i saboda menene an cire wau da lam aka wau an cire wau da ya sai kai kuma maimakon wau din ka cire fa'u maimakon ya din sai ka cire lamun me aka bari an bar fa'un ne na wafa to sai kai kuma ka bar ainun da ke ya'un ɗin yafi ɗin za'ida ne ka kawo shi da lafazin sa kace lam ya'i lam ya'i wannan ka'ida ce in an cire wani abu a cikin wazani a cikin kalima za a zo a cire mukabilin abin da aka cire a mukabilin sa sai a zo a cire a cikin wazani din sannan kuma akwai wasu auzani waɗanda lafazinsu ba abin da ya zo a lafazin kalimar za ka kawo a cikin wazanin ba misalin aka ce ma istafa istafa menene wazaninsa sai ka ce ifta'ala ba za ka ce ifta'ala ba ifta'ala saboda faɗin istafa ɗin asali ta ne aka mayar ta sai kai kuma ka duba asalin ka ce istafa wazaninsa ifta'ala akwai wannan haka irin babin izdada izdada aka ce ne wazaninsa izdada sai ka ce ifta'ala ne wazaninsa saboda wannan daldin wannan daldin asalinsa ta ne sannan asalin izdada din asalinsa asalinsa is iz abin nan ne a izuwa a izuwa dada ne asalinsa sai ka duba zada ne zada din asalinsa zayada ne iz tayada asalinsa iz tayada iz tayada ta din aka mayar da ita dal sannan ya din aka mayar da ita ali saboda fata ta zo gabaninta sai aka ce iz dada saboda aka ce ma me wazanin izdada za ka ce ifta'ala za ka ce ba za ka duba ilalin da ya shiga ciki ba za ka duba asalin iztayada shi za ka duba ya ka ce ifta'ala wazaninsa haka inda za ce ma menene wazanin kala za ka ce fa'ala ba za ka duba ilalin da ya shiga ka ce fa'ala ba za ka duba asalin kala kawala to asalin za ka duba za ka ce wazanin kala ko ba'a ko sala duka fa'ala to wannan ka'idodin bai kawo su ba take wannan littafi ba littafi bane na sarf littafi ne na dawo aka kawo su kawaidi sarfiya a ciki karshen babi sai yasa ya takaita wasu abubuwan da bai kawo anan ba ya kawo a cikin lamiyatul af'al lamiyatul af'al qasida ce manzuma daga bahar abin nan wannan bahari shahararri basit yana zama cikin ilimin sarf ilimin sarf shine yace wa kun bi ta'sili hurufi simsimi wa nahwihi wal kulfu fi kalam lami ko kalam limi ka ana cewa ka lam lami ko lam limi imana kai wa harufan simsim gaba ɗayan su hukunci da usuli cewa harufa ne na asali ba harafi zai da ciki dalili anan duk ismi ruba'i wanda harufa biyu aka maimaita su simsim misali idan ka ga ɗaya harafin a wasu tasarif za su yi sukudi za su zamanto babu to a wannan lokaci to wannan akwai zai da ciki in ka ga duk yadda ka juya wannan harafin harufan nan guda biyu da aka maimaita ba za a rasa su ba to ya zamanto usuli kamar yadda simsim yake simsim ana cewa sunan riɗi ne simsim ɗin wa nahwihi da ya fada da makamantansa makamancinsa duk wani ismi mai dauke da harufa jinsi iri biyu amma kowanne an maimaita shi anan ana da sinun da mimun kowanne an maimaita shi so to simsi sannan baya sukudi kowanne baya sukudi to shine wa nahwihi wal kulfu kuma sabani wajen malaman nahu fi kalam lani a ismin da ya zo kamar lamlame ko lamlini shi ne wanda zai yi sukuti wani lokaci ana wani harafin zai zama babu saboda idan ka ce lamlama zai yi ka ce lammama in ka ce lammama lamun din babu lammama saboda daga lamma ne in ka ce kafa zai yi kashe kafafa saboda daga kafa ne haka mai da shi wazani alawa wazani fa'ala an kace kabkaba daga kabba haka mai da shi kabbaba kabbaban aka mai da shi kabkaba an kace asasa daga assa mudaf haka mai da shi asasa asasan aka mai da shi asasa to saboda haka sabanin da malaman sarfu suka yi shin wasu suka ce in ka ga irin wannan wazan din duka usuli ne ba a cewa asasa daga asa ne ba a cewa lamlama daga lamma ne ba a cewa kafa kafa daga kafa ne kawai waɗannan harufan guda hudu duka usuli ne wasu suka faɗi haka wasu kuma suka ce ɗaya za'ida ne wanda suka ce za'ida sai suka saba wanne ne ya zamanto za'ida din a ciki wasu suka ce wannan za'ida din harafi na uku ne in ka ce lamla lamlama lam din na farko a lamlama lam na biyu din shi ne za'ida saboda asalinsa lammama ne lammama ne lammama nimun din ɗayan shi aka mayar da shi lam to wannan shi ne za'ida ya zamanto lam na biyun lam lama lam nabi shi ne zaida in ka ce kafa kafa kafun nabi shi ne zaida in ka ce as'asa ainun nabi shi ne zaida wannan wasu suka faɗi haka wanda suka faɗi haka suka yi saɓani suka ce wannan abin da muka ce za'ida ne wannan abin da aka zo aka ce za'ida ne an juya shi ne daga an juya shi ne daga wani harafi kamar yadda muka ce lamlama asalinsa lammama ne wannan lam na biyu din daga nimun ne aka juya shi asasa asalinsa asasa wannan ainun na biyun wannan ainun na biyun an juya shi ne daga ainun na biyun an juya shi ne daga daga sinun ko suka fi haka wasu kuma suka ce na biyun za'ida ne ba a kowanne harafi aka juya shi in ka ce lamlama lamun din na biyu za'ida ba daga lamun din na biyu za'ida ba daga mimun aka canja shi ba in ka ce as'asa ainun na biyu za'ida ba daga sinun aka canja shi ba haka in ka ce kabkaba kafun na biyu za'ida ba daga bawun aka canja shi ba kauli ne guda uku فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين يشي ألف آه وندا يزود حرف سيادة ديو na asali to za'idun wannan harafin za'ida ne in ka ga alif ya zo da harufa fiye da biyu dukkansu fiye da biyu yana nufi uku kenan zuwa sama to dukkansu usuli ne to a wannan lokaci wannan alifin zaida ne misali kamar zaraba ya zo da usuli harufa na asali fiye da biyu shine zaddun da ra'un da bawun to alifin zaraba zaida ne haka in ka ce taqatala alifin zaida ne haka in ka ce istakhraja to shi ne sharaɗinsa ya kasance harufa da harufa na usuli da suka haɗu da alifin su fi biyu su fi biyu idan ba su fi biyu ba asali ne misalin kake du'a'u alifin du'a'u an kace du'a du'a'u alifin du'a'u shi ma ya yi musahaba da fiye da biyu ya yi fa'i saboda haka ba za saboda haka za'ida ne hakan kace kisa'un ma hakan kace haya'un a ismi saboda in kace kisa'un kafin da sinun da hamza din usuli ne sai hamza din asalin sa ne in kace haya'u ha'un da ya'un da hamzan duk usuli ne hamzan asalin sa ya ne idan kuma kace du'a'un dallun da ainun da hamzan usuli ne hamzan asalin sabau ne saboda haka wannan alif din za'ida ne amma idan ya kasance a haka na alif din kitab kitab wannan za'ida ne saboda kafun da ta'un da ba'un harufa uku nan usuli ne amma idan harufan kuma ba su kai uku ba to asali ne makaman kace rama alif din rama asali ne ya ce aka juya ta ta zaman alif in ka ce da'a haka in ka ce kala alif din kala da ke kafin da lamun ne to alif din an juya ta ne daga wau ba a an juya ta daga ya duk usuli ne saboda ba su hadu da usuli sama da biyu ba shi ne ce za'idun in dai harufan da suka hadu da alif din na asali sun wuce biyu to za'idu wannan alif din za'ida ne da gairi maini ba tare da ƙarya ba main din masdari ne na ma'ana yaminu mainan wal ya kaza wal wawu in lam yaqa'a kama huma fi uyu'in wa wa'wa'a haka ya da wauma ya da wausu ma ya da wasu ma in kaga ya ta hadu da usuli guda uku zuwa sama za'ida ce kamar idan ka ce sayra haka in ka ce qadib qadib ya din daga an ka haka in ka ce kari ko alim ya din da za'ida ne saboda ta hadu da harufa da suka wuce biyu kowannen su usuli haka nan wauma in ka ce jauhar ta hadu da usuli uku haka haka in kace aju aju ta hadu da fiye da uku to wannan kaida ce amma yace in lam yaka kama huma fi yu'in wa wa'wa amma duk kalimar da kaga ya din an maimaita ta so biyu ko wau din an maimaita ta so biyu to a wannan lokaci duka wannan yadin da duka wannan duka wannan awodin ba za'ida bane duk ba ya za'ida bane yu'u yu'u din sunan wani tsuntsu ne sunan wani tsuntsu ne yu'u yu'u din sannan wa wa wa din kuma murya fudda murya wa wa wa hakaza hamzun wa mimun sabaqa salasatan ta'siluha tahaqqaqa haka na hamza da mimun wanda harufa guda uku wanda harfan nan guda uku tabbas dukansu usuli ne tabbas ukunsu duk ukun dukan usuli ne to wannan hamzan da hamzan da mimun din gaba ɗaya zaida ne misalin ka ce adribu zaka ga daddun da ra'un da ba'un sun riga hamza hamzan nan zaida ne in ka ce mudribun mudribun ma mimun din zaida muhsinun mimun din zaida amma idan ya kasance harufa guda ukun da suka riga alif din idan ya kasance idan idan ya kasance wadannan harufa din ba tabbas bane ba tabbatar da cewa su usuli bane to a wannan lokaci a wannan lokaci ba za su mimun mimun da hamza din ba za su zamanto ba za su zamanto za'ida ba misalin ka ce usbu ma na yatsa hamza din harufa uku sun riga waɗanda harufa guda uku tabbas usuli ne to hamzan za'ida haka in ka ce makabar haka majiza da duk abin da ya yi kama da wannan amma idan idan ba su riga waɗannan harufa guda biyu hamza da mimun ba ko sun riga ko harufa guda hudu ne suka riga shi auko kuma harufa guda uku ne ba a tabbatar da cewa waɗannan harufa guda uku sun zamanto usuli ba ne to wannan ba ba za'ida ba ne alif ɗin sabaka ɗin alif ne na tasmiya jumla ta ta'filuha ta haqqaqa to jumla ce ismiya fi aha jumla jumla ce jumla ce ismiya jumla ce ismiya wacce fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin na'ati ne na salasatan harufa guda uku waɗanda an tabbatar da su usuli ne كذاك حمز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها رديف هكا حمزة حمزة دتزو حمزة دتزو أكرشي باين ألف لفظها رديف أكثر من حرفين لفظ انت لفظ وان حرف حمزا يابي bayan harufa fiye da biyu ya kace misali hamra'u hamza ce ta zo bayan alif kazaka hamzun akhirun ba'da alif hamza ce ta zo a ƙarshen kalima bayan alif in ka duba harufa guda uku harufa guda uku ne suka riga wannan alif din ha'un da mimun da ra'un hamra'u haka sauda'u haka bayda'u safra'u da makamantansu to saboda haka wannan hamza din na ƙarshe za'ida ne amma idan alif din harufan da suka zo ba su kai uku ba to wannan hamzan ba za'ida ba ne kaman bina'u alif din harufa biyu ne suka zo kafin alif haka hisa'un haka haya'un haka irin su du'a'un duka harufa duk duniya suka zo kafin wannan alifin alifin da yake jone da wannan hamza saboda wannan hamza ba saboda haka wannan hamza din ba zaida ba ce wannan hamza din mun ba ce min al-usuli hamzan bina'u ya'un ne daga banaitu hamzan du'a'un waw ne daga da'autu hamza kisa'u waw ne daga kasautu haka hamza haya'u ya ce daga hayitu to shi yasa yace aksara min harfaini lafzuha radif ai lafzuha radifa aksara min harfaini amma idan bai kai bai fi harufa guda biyu yawa ba to wannan ba za yi da bane kamar da muka bada misali da du'a'un bina'un haya'un da makamantansu wan nunu fil akhiri kal hamzi wa fi nahwi gadan farin asalatun kufi nunun idan ta zo a ƙarshen kalima to kamar hamza ne sai ka duba akwai harufa guda uku da suka riga alif din da nunun din ta zo a baya to in akwai shi kenan wannan nunun din ta yi dace in ka ce satranu nunun ce a ƙarshe a bayan alif kaman hamra'u hamza ce a ƙarshe a bayan alif to saboda haka nunun din nan za'ida ce kamar yadda hamza ta hamra'u za'ida ce kuma yadda hamza ta hamra'u harufa guda uku suka riga alif din haka nan nunun din salman su usman su sakran a irin ko su rayyan shab'an dukan su harufa guda uku ne suka riga wa fi nahwi gadan farin gadan far suna ne na zaki idan nunun ta zo a cikin suna ismi kaman gadan far yana nufin nunun din ta zo tsakiyar suna to asalatan kufi to wannan ana wadatuwa da usulin wannan nunun din asali ne ta zo a tsakiya والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة أنا نسين تا إن تزو التأنيث كو أفئلي كو أسمي زائدة أفئلي كمن علمت درمت دربت سمعت فنا اسمي كمن فاطمة عائشة قربة كربة غرفة إلوانا والمضارعة هكذا إذا تاتزو أفئل المضارع كمن تدرب زائدة wa nahwi listif'ali hakanan idan ta tazo a wazani istif'al zaida ce wal mutawa'a haka duk tadin da take zuwa mutawa'a kaman su takassara su tafa'ala su taqatala wanda suke zuwa wazani mutawa'a duk zaida ne wal ha'u waqfan kalima wa lam tara wal lamu fil isharati al mushtahira idan ha tazo a waqfi ha'u sakki kalima kaman kace lima ko kuma lam tara to wannan hadin ita maza'ida ce wallamu fil isharati al mushtahira haka nan idan lam tazo a cikin ismul ishara shahararriya misali zalika zalika wannan lam din ita ma za'ida ce wannan duk ya ga ma guraren da hurufu za'i ziyada suke zuwa babu wani harafin da wanda bai kawo mana misalin ziyadan ta ba sai sinun kawai abinda ya sa sinun din bai yi nasi a kai ba saboda ya kawo wazanin istifal wannan hau istifali wal mudara'a amma sauran harufa daga cikin hurufin ziyada sa'altumuniha ko hum yatasaaluna din ya kawo su sa'altumuniha sinun hamza lamun ta'un mimun wawun nunun ya'un ha'un alif wayan harufa su ne a kuma ya tasa a nuna to duk ya kawo ma wuraren da suke zamanto za'ida ko yawancin wuraren da suke zamanto za'ida wamna ziyadatan bila kaidin wamna ziyadatan bila kaidin sabat yace ka hana ziyada ba tare da a kuyudi da dawabiti wanda ya tabbata wanda muka bayyana a baya ba illam tabayyan hujjatu idan wata hujja ba ta bayyana ba ka hazilat kamar hazilat yana nufin babu wani dalili wata hujja kar ka zo ka hukunta wani harafi a cikin kalma ka ce kawai wannan harafin za'ida ne in ba tare da kaidin da ya tabbata dabitin da ya tabbata a baya muke bayani akan sa ba kamar hazilat cewa asali hanzalatil ibulu suke cewa hazilatil ibulu a sukutin nunun dinnan to yana nuna a nunun din hanzala din sa'ida ce ya ba da misali ne bayyanan hujja akan ziyadan harafi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala